ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله من أبودي والله da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafin mu na Nabiyur Rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna da karatu ne a fatahu Makka ma'ana yadda manzon Allah ya shiga Makka aka yi fatahi Allah bai tun nasara a garin Makka ta zama garin musulunci wanda kuma mun karanta kamar da malam ya kawo satin da ya gabata cewa fatahu Makka da aka yi alamu ne na cewa ajalin manzon Allah ya kusa shi yasa ka saukar masa da wannan aya sura sukutum da muka karanta satin da ya gabata ko muka samu shaida daga bakin Umar bin Khattab radiyallahu anhu da kuma sahabi Abdullah bin Abbas Allah kara mu shaida haka ne ko zamu tafi nan da malaki cewa wa qad dakala kathira minan nasi fil islam bayan an yi fatahu makkah ko lokacin da aka fatahu makka mutane sun shiga musulunci da yawa da yawa wadda adana shiga kuma a ɗaiɗai ku ne mutum ɗaya mutum biyu wani lokaci ma a kwana a wuni babu wanda ya shiga musulunci a bayan an yi fatahu makka wadda aka samu ishara ne cewa ƙarshen kafirci ya zo a duniyar larabawa gaba ɗaya yanzu garin makka ya zanto garin musulunci ƙarƙashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa masu hankali daga cikinsu su sai suka fi yanke kudirin cewa to lalle kawai a zo a bi wannan annabin a shiga addininsa don a tsira a duniya da kuma lahira ya ce wa sanar islamahu da yawa kuma bayan sun musulunta kuma suka inganta imaninsu ma'ana sun musulunta da gaske ne ba wai don munafurci ba wa jihadahum da kuma suka yi jihadi a bayan fatawa makka suka ci gaba da yada addinin Allah ya ce lakin sabaqal imanu wal hijra wal jihadu بقيت كو سبق الإيمان والهجرة والجهاد بقيت سمة أولئك يتي تسيدي لا دا ندرجة كالرقا شقا مسلنتي درقا ينهجرة درقا ينجهادي شكما يا تبتني على من ينصحبا فرقوني da suka musulunta kafin fatahu makka ma'ana wasu ma tun a garin makka suka musulunta kuma suka bar makka suka tafi madina a matsayin hijira kuma suka yi jihadi da kuma su da al'ansar da suka ga musulunci tun a farkon farkonsa sannan kuma suka yi jihadi da manzon Allah aka je badar aka je uhudu aka yi ahzab aka yi kaza aka yi kaza ina fata an gane to haga wanda daga baya ya shiga musulunci ba zai samu kima da daraja irin tasu ba saboda sun riga shi shiga aikin addini na ubangiji yace as-sabiqin al-akhyar wannan kima da daraja da matsayi to ya tabbata ne daga waɗancan manyan sahabban da as-sabiqin al-afyar zababu min al-muhajirina daga cikin al-muhajirin ma'ana mutanen Makka wal ansar da kuma mutanen Madina radiyallahu ta'ala anhum Allah ubangiji ya ƙara musu yarda wa ardahu ya ce Imam Bukhari ya fitar da hadisi rahimahullahu ta'ala fi sahih littafin sa as-sahih ko yake cewa ina ne إيه. عن مجاهد بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن ألقت أكلفه إن ألقت بأبي بعد ما أبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه يتسي منتف نيد أبو ما أبد زوا ورمان زن الله صلى الله عليه وسلم domin ya masa mubaya alal hijira cewa yau manzon Allah mubaya'a ya shiga musulunci anan makka sannan kuma zai fita daga makka da je hijira madina shi ma ya je gun manzon Allah dan ya tabbatar masa da wannan magana fa qala sai manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam rasul hijira li ahliha yace ladan hijira ya riga ya tabbata ga ma'abotanta ma'ana wanda ya hijira kafin a fatahu makka ya bar garin makka ta madina to ladan hijira da matsayinta shi kadai ya same su amma wanda a yanzu bayan ya fatahu makka ba magana hijira saboda ne garin makka a yau ya zama garin musulunci ina fata an gane ba ga ba za ka bar garin musulunci kuma kowa na garin musulunci da hadin ma a abin da sa zama sharadi shine imanin ka baya tuka sai ka bar garin maka ko garin ka tafi garin manzon Allah saboda garin da kake na makka din a lokacin yana karkashin kafirci abu da yawa na addini ba za a bari kai ba kuma ga annabin Allah a garin Madina za ka taho ka same shi ina cikin imanin ka wanda mun karanta a baya sahabbai sun yi gwagwarmaya da fuskantar wahalhalu da matsaloli yayin hijira wani aka raba shi da matarsa da ɗansa akan zai hijira ta kuma ya yadda a riƙe matar a riƙe ɗan ya kama hanya ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma aka ce duk dukiyar da ka zo zaka kwashe ka tafi da ta Madina ai a nan garin ka samu haka so garin baka da ko sisi su haibun ruwa mun karanta ba da haka in kana so ka tafi hijira to duk dukiyar ka bar ta a maka ka bar mana ita ka tafi zojanka yace in dai dukiya ce ku riƙe saboda Allah ne mai bada arziki ba dan adam ba na fata an gane kuma tafiyarsa mun karanta duka a can baya to haga wannan darajar da wannan kimar lalata tauta tabbata ga asalin ma'abotanta a yanzu babu hijira bayan an fitar maka yadda Allah ta'ala an ko ina miki eh yace yace li ahliha ubaya wal islam wal jihad sai dai kaman mubaya akan akan musulunci da kuma yin jihadi ka zauna a garinku ka ci gaba da musuluncinka in an shanta fita jihadi sai ka kai maka kawo kanka ka je ai jihadi da kai sai ka dawo garin ka gaba da rawa amma hijira an gama ta kare ina ba ta an gane to wannan isar kenan sai darasi na gaba shine ma bilal mu'adhan sallama yawmul fatahi za mu ji kissa da daraja da matsayi da sadana bilal ya samu mai kiran sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kuma masu kiran sallah ba mutum ɗaya bane amma daga cikin su akwai Bilal bin Rabah kamar da makaranta a baya ko aka san tarihin sa asalin sa bakin mutum ne dan kasar Habasha kuma ya sha wahala da yawa san da musulunci domin shi yana matsayin bawa musulunci ne ya shiga musulunci kuma na hannun iyayen gidansa kafirai Qurayshawa sun masa azaya da mutunci babu adadi amma ya jure ya ci gaba da musuluncinsa to gashi a yau kuma da an masa wulaƙanci da ƙasƙantarwa a garin Makka saboda ba shi da ƙima shi bawa ne ya musulunta ya shiga addini sabo a gurinsu suka mar cin mutunci aka mar wulaƙanci daga baya mutum da maka siye shi ya yanta shi to duk da ya yanta shi kaga dai ba shi da ƙwarin gwiwa da sakewa kamar sauran mutane tunda ba shi da dangi kuma shi gashi baki ne shi kaza da sauransu to sai aka waye gari an zo fatahu makka mazala sai masa wani abin da ba a yi wa hatta ‘yan laraba ba ko? Saboda an nuna musulunci na wanda Allah ya bawa ne kawai. Shi musulunci ba gado ba ne ba yare ba ne. Kawai in ka bi manzan Allah, ka kyauta da musuluncinka, to da kai da wanda yake rayuwa a Madina a yanzu haka, sai kuke. Ba kai nisa da manzan Allah ba. In ka bi manzan Allah, ka bi suna sak sosai da wanda kuma yake rayuwa yanzu a Madina kan bid'a, to kai ka fi su kusaci da manzon Allah kuma har ran tashin kiyama sai ya daga sai kira sai dana Bilal ya ce ya hau kan ɗakin Ka'aba an yi fatawa Makka ya hau kan ɗakin Ka'aba ya fara kiran sallah ya rangada kowa ya a Ka'aba dogon irin ta mai tsawo ne kalla har a yanzu dan ya fi tsawon bene hawa biyu ya fita haka a ce ka hau kai kai kiran sallah kowa ya kuma an ta shi Bilal Allah masa murya sosai sayyidina Bilal da aka sai ya hau kan ɗakin kaba zaune sharafi Allah ya bashi wurin shawa da ajiya da shekarun jiya shi kaskantacce ne a wurinsu suna ganin shi ba kowa ba ne yau a ce ɗakin ka'aba ya hau kan ɗakin ka'aba kuma ya kai kalmar shahada kiran sallah gaba ki ɗaya kaga wannan ba karamar daraja shi Allah ya bashi saboda me ya bi Allah ya bi manzala da gaske sai Allah masa wannan karama dan a nuna wa al'umma cewa matsayi ana samun sa idan aka bi Allah kuma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba da fatahin makka bayan fatahin makka amara rasul sallama bilalan radiyallahu ta'ala anhu an yas'ada ala al-ka'aba bayan an ga fatahin makka abin da ya faru duka ya faru an yafi wa qurayshawa sun yi mubaya an yi komai to kuma sai aka zo zaki za a shi lokacin sallah ya kawo ta sai na bilal inji manzon Allah kirawo shi gashi to ya hau kan ya hau sama dan a kiran sallah a sama a da ana kiran sallah ko ana ma musuluncin a sallar makanta sai an ɓuya a gindaro arkam za a yi ta a ɓuye za a yi sallah ba a so kowa ga ana sallah dan zama manzon Allah a makka gabaki daya kafin hijira ba a ma kiran sallah in za a yi sallah tunda ba a shar'anta ta ba sai bayan an koma madina ne tukunna Allah ya ga manzo Allah ya za a kiran sallah da sauransu shi kuma ya koya ta da na Bilal yadda irin sallah yake aka ci gaba da kiran sallah to aka ce yanzu ya hau kan ɗakin Ka'aba dan an su kiran sallah a yi shi na nesa su jiyo shi a ga shekarun bada da babu lasu jikoki za ga an yi gun da ake hawa dan tudu a masallatai in kuma da juma'a ne ma ana hawa kan manara doguwa a yi kiran sallah dan na nesa ma ya cewa lokacin sallah ya yi to amma yanzu Allah kawo laspika tana zaune a gu daya ƙasa ma za ka kira kuma ko za a ji dukkan da ake bukata ina fata an gane za ka sai ya hau kan ɗakin kaba ya ce ya hau kan ɗakin kaba ko wani yu'azzini kira sallah fadar da Allah ta'ala anhu ko ko mara'a wa muslimin quraish yace siblan ya hau kan ɗakin ka'aba qurayshawa suna ganin shi kuma suna jin sa yin kiran sallah a kiran sallah gabaki ɗaya menene ai tabbatar tauhidi ne da kuma bara'a da kafircewa duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba shi yasa aka ce idan ka shiga jeji kana jin tsoron gamuwa da aljani ko wani abu kai kiran sallah sai Allah kore ma shaytan ko a shaytanu ba san jin kiran sallah saboda kalmar tauhidi ce tsantsa a ci na ba ta gane in ka dogon da kake jin tsoro cikin daji cikin sahara cikin wani gudu da kake jin akwai tsoro sai ka fara kiran sallah to sai ka ji Allah ba ka kwanciyar hankali ko kuma ka buɗe katin Qur'ani sai Allah ya raba ka da dukkan wani mugun abu ko mugun wani abu da zai fitar da kai daga cikin aljini da aka ce ya yi kiran sallah shawa na gani kuma suna ji ya ce inna hala ibratun azima lalle wannan abin da ya faru ya ce wani abin lura ne mai girma wa hikimatun baliga da kuma hikima cikakkiya min rasulullah sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata an gane hakan da manzon Allah ya saka shi yace hikima ce mai girma daga manzon Allah yace fa bilalu shi fa bilal da kace ganin sa fa zalika alladhi kana abdan li umayya bin kalab wadda da fa shi asalin sa bawa ne na umayya bin kalab babban kafiri mai adawa da musulunci umayya bin kalab to kuma bilal bawan sa ne kuma ya shiga musulunci kaga ai dole zai gamu da musifa kala kala ko wa dakala fil islam ya musulunta fa zahu umayya sai shi ya gidansa umayya ya masa azaba iri iri ko alwanul azab azaba iri iri wal azab ya mar cutarwa kala kala saboda ne ya shiga musulunci zai zo shimfidar da shi a tsakiyar sahara a ɗauko dutse mai girma a ɗaura a ruwan cikinsa ga zafin rana ga zafin dutse ga yunwa haka za bari tsawon lokuta sannan a zo a ɗauke amma duk da wannan bala'in da ake shi ko bakinsa bai shudu ba yana cewa ahadu ahadu ahadu ma'ana Allah makaɗaici ne, Allah kaɗai guda ɗaya ne, Allah ɗaya ne tak ba abin bautawa sai shi, su larabawa ne sun san me yake ne, su suna cewa lata da uzza da manata da hubal da wane ne, taron gumakansu iri-iri, amma ita ke ahadu, ahadu, ahadu. Allah ɗaya ne tak, Allah ɗaya ne tak, kaga wani yana baƙanta musu, kuma su dukkan bala'i a ɗauko a bar shi da yunwa tsawon lokaci sai a kawo abinci mai mulko sai a bashi shi idan ya ce koshi haka da buƙaci ruwa ko sai ana shi ruwa kaga yaya mutum zai ji ya ci abu mai mulko kuma a hana shi ruwa ga zafin sahara haka aka rika masa ko wata ran ɗauki yara a ce ku tafi da yi ku ciyawa cikin gari an ɗaure shi ana masa alalo alalo ana jifansa ana dukan shi ana ta masa waka ana ta masa iwa cikin garin maka amma bai fasa abin da yake bane imaninsa saboda ƙarfin imaninsa to gashi nan a yau kuma ya ce shi mai gidansa umayya bin kalaf ya masa nau'in azaba iri iri ya masa bala'i kala kala ya ce kana karzubihi fishatil ramda yana fitar da shi a tsakiyar rana lokacin da kamar a ce in ana tsananin zafi da bazara karfe goma sha ɗaya ko karfe tara zuwa karfe sha ɗaya ba shi bane ya yi hantsi ko lokacin hantsi zafin rana fara fitowa to ka kiyasa gunda yake fako ne mai duwatsu sun ɗauki haga zafi duwatsu sai za kwantar da shi a kai amar gishin kuma ke dutse ya ɗauki zafi sai kwantar da shi ba riga akan dutsen kuma a ɗauko dutse a ɗaura a ruwan cikinsa saboda tsabar azaba saboda mai dan ya ce kawai Allah kaɗai ne abin bauta bai yadda da wani abin bauta ba Allah ba ya ce wai da usak asakar kabira sai a ɗauko wani dutse kuma a ɗaura alabaɗin shi akan cikinsa ولكنه رضي الله تعالى عنه كلما اشتد عليه الأذى أما شي ستنا بلال bisa da lokacin da bala'i ya mar yawa ya tsanani da bala'i masifa ta dame shi sai ya ce lam yadal ala an yaqulu ahadun ahadun baya je gushewa yana furta da bakinsa cewa ahadun ahadun ahadun kamar ka ce Allah kadai ne abin bauta Allah ne kadai abin bauta haka ke da hannunsa baya fasawa kaga abin da suke bukata ne ya suna ya sari ya tsorata bai samu ba sun da ke shi sun markaza bai fasa faɗa ba sun mashtara ba bakar sadiq daga baya ne ta da bakar je siye shi da manzo Allah ya ga halin da yake ciki na kunci da wahalhalu da masifu kuma lokacin manzo Allah ba zai iya hanawa amar ba na fata an gane sai ya zo kira sa bakar shi ya san da kuɗi ne ya ce ka je ka sai tana bilal ka siye shi a gurin umayya dan ya samu ya huta saboda imani sai dai kuma haka suka ciniki ya ce sai damar shi ya faɗa mar kuɗin da ya ga dama kuma shi biya ya doce wanzala kuma na ‘yan tashi ba ma zai zama a matsayin bawa na ba na ‘yan tashi ya zama ɗa ke sa manzala yake dindina sana babakar ya ce babu wani duke ta min amfani a duniya ta amfani da awata kamar dukiyar ababakar shi ne rika faɗan darajarsa da matsayinsa ba shi da wani amini a duniya a cikin mutane sama da ababakar ina fata an gane a ga da aka asara da taɓewa ta tabbata ga mai zajin da zan babakar na ba ta gane shi ne babban aminin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ci gaba da haɗa su hatta a kaburburansu suka zauna a guri ɗaya kuma tashin iyama a ƙarshen matsayi da Allah zai ba mu ciki aje sai dai ya siye shi ridala ta'ala anhu wa ataqahu ya amta shi wa kana umar bin khattab ridala ta'ala anhu yaqulu Umar ɗan Katsabi yana cewa, ya ce, Abubakar sayyidina a taƙabilanin sayyidina, ya ce, Abubakar shugaban mai Umar ba, Umar ɗan Katsabi ya yarda ta zama Abubakar shugabansu. Ya ce, kuma shi shugaban Abubakarin ya ‘yanta shugabanmu Bilal, yana nuna matsana darajar abin da Abubakar ya yi, radiyallahu ta'ala an. Kuma yake cewa, duk sanda ya ƙoƙarin ya ga cewa ya yi wani abu, don ya kamo irin aikinsa na satan babakarin ya ce baya iya in aka tashi za a yi wani abu na addini to sai ga shi ma bari kokari yau ya yi irin abin da ausa da babakarin zai to sai ga idan shi yi abinsa in abubakar ya zo kuma da nashi abin ya linka nashi ba adadi ya ce wata rana aka yi sa'a ya yi kasuwanci ya tara kuɗinsa yana da kuɗi kuma sun lalace a kawo taimako za a yi wani jihadi ko wani aikin musulunci sai ce a ransa a yau kam sai na wuce ta zama bakar kuɗi ne mai yawa yake da shi kamar ka ce a yanzu a kuɗin najeriya yana da kuɗi miliyan ɗari misali kenan kawai sai ce sai ya ɗauko miliyan hamsin ba rabi ba kenan sai ya kawo gurin manzan allah rokash fa ba kuɗin lamba ba ka san kuɗi a rokash ya fi kwarjini ko yawwa wanda ce kai kai kai ababakar ya umar wannan kuɗin haka ai kamar misali kamar ce yayi yawa mana to me kamar iyalanka kaga annabin rahama ko yana tuna iyalai kar ka kwashe kudin ka kawo sadaka masallaci kamar matan ka kuma da yunwa ba musuluncin manzon Allah ba in ka ga malami sai kawo sadaka a ta kawo masa shi ko kuma gidan ku da yunwa ba almajirin manzon Allah ba yace me kabar wa iyalanka yace ya manzon Allah na bar musu daidai irin wannan kudin miliyan 100 ne misali na raba shi biyu na bar musu 50 na kawo 50 sai Allah ya sa maka albarka cikin abin da ka bar musu Allah karɓa abin da kuma ka bada Allah ya ta masa addu'o'i ya ji daɗi Umar ya zauna can kuma sai ga sana bakarin ko shi kuma duk abin da ya mallaka a duniya ɗauko manzala ce ya ba bakari ya naga tarin kuɗi haka sai mai kabar iyalanka ya ce ya manzan Allah na bar musu Allah da manzansa sai aka ce to me yasa manzala tambaya da Umar ya ce ya bar iyalansa wani baka masa addu'a shi kuma ya ce ya bai bar komai ba na dukiya kuma aka karba ta bari aka ce saboda matsayinsa ya imaninsa an san yadda ya zai iya na fata an gane shi karan kansa hakan da yi abunsa ba komai bane ya yarda ya gamsu in zama Allah ne bashi kuma Allah ya ci gaba da bashi dan abu ne malaka ya dauko ya kawo kuma matar tashi da iyalansa tarbiyyar da ya musu sun yadda da abu ne ka tafi a kai yasa ba a ce ya rage mai da gida ba na fata an gane amma kai yanzu an san hajjaji akwai matsala ai ba ta bari ba kai za ka ga da ake bala'i a wasu birane mana mutum bai da lafiya ga kuɗi sai ka je ta mata ita ba ta yadda kai shi asibiti ba eh sosai saboda wani zai kashe musu kuɗin su a bar shi kawai ya mutu bayan ta ne ta kaɗe ta yi namun kura ne yayi a da ya kake da shi kuma shi bai ja ɗan uwansa da shi ba dama daga yi sai matar ya ainihin ta ai tabbata yadda a kashe musu kuɗin su ba kawai a bar shi a nan lafiya ta Allah ce mutuwa ta Allah ce bayan kai shi indiya ba bayan kai shi ingila ba kawai a bar shi a nan haka su ce musu saboda ne zai kashe musu kuɗin su nawa aka yi gashi nan za ka mutum da ranka ka fada dukiya ka taimaki kanka ka gina addininka shi ne idan ka mutu zai amfane ka a lahira ba wai sai ka mutu ka ce wani ya maka ba sai mai sa ba kai ba da kake raye kuma za ka da kuɗin naka da ka mutu kuɗin ba naka bane yanzu shi na shi ne har ma tabbata ce gona da asar ta tabbata ga mutumin da ya mutu ya bar dukiya mai yawa shi bai aikin addini ba wanda kuma suka gada suka yi aikin addini da kuɗin su suka samu aljanna saboda kuɗinsa da ya tara shi kuma ya samu saboda kuɗin da ya tara ba kuɗi ɗaya ne a ga ƙarshen bala'i ke yasa da kake laye Allah ya baka dama ka taimaki addininka da kuɗinka in ka taimaki addinin ba fa ba fa shi ka taimaka ba ka taimaki kanka ne saboda Allah zai maka bonan zamar adadi a lahira tafiyar da ba ta da iyaka na fata an gane to da ka din mai rai yi kokarin gina wa kansa matabbata a lahira shi ne ke cewa wani mai hikima ya ce wa nafsu tabbati ala duniya wa kadi alimat anna salamata tarku ma fiha ya ce shi rai kullum yana ta kuka akan duniya duniya kuɗi wane ne kadara mutum idan sayan kadarori marasa amfani shi ne kawai hauka an tada kaza ya ce wannan ma ya ce wannan ma ya daddubga shi ne kawai shi bai mora ba sai zan da mutu a tarba mutane kawai ba ga ke ba yana ta tunanin kaza kaza kaza kaza ya ce to kuma amma ka sani fa zaman ka lafiya a duniya shi ne tarku masiha ka bar kwaɗayin tara duniya shi ne zaman ka lafiya ya ce lalmar ibadal mawuti ya suna shi faɗan adam in ya mutu ba shi da wani gidan da zai ba shi da wannan gidan illan latika na ƙablar mawuti ba ne ha sai gidan da kafin ka mutu ka gina kanka da kanka ma'ana kabarin ka ɗin nan da ka ga an tona ƙasa an saka mutum a ciki to a ganin idan ka ne haka yake amma an aka yi mutum cikin ba haka yake ba kowa zai samu kabarinsa ne a gwargwadon irin aikinsa da aka kabari a zahiri aka aka tona rami aka tona rami guda ɗaya aka tona tsakiya aka sa mutum da na wani da na wani duk ba iri ɗaya ba ne to amma daga an mai da ƙasa an rufe ya zama ba iri ɗaya ba kowa zai samu kwanciya a cikin gwargwadon irin ayyukan da ya kafin ya mutu a kenan mutum sai tashi gyara kansa wurin kwanciyarsa ya ce to idan ka gina wa kanka gida mai kyau kafin ka mutu sai ka je maka samu kwanciyar rai da jin daɗi a gidan in kana son ganewa kai ne kake da kake aiki a dama su sai ka ba ruwanka da ita ba ka ma zuwa hutu in ma ya zo sai kwanta a otel garin su ne fa mahaifarsa fa inda ka haife shi amma in zo zai kwana biyu weekend wani aure ya kashi ba shi da gun kwana a garin sai je otel ya kwana kaga wannan ya samu asara ko to ba ma wannan ba kana nan sai a ce ka ritaya in baka yi sa'a ba wacce ka aura dama ƴattanci sai ta maka juyin mulki da kai da gidan da ƴaƴan ta hana ka jin daɗi ka ji gaba ta dame ka eh haka ne ba ka sai ka ji kawai garin ya ishe ka yanzu ya ka da gashuwa don kai da baka da gurin zama to zaka ji sun daga zaka tawo gashuwa ranka baya son zuwa gashuwa saboda me ba ka da gurin zama a gashuwa dan zaka yi rikicin boko haram ne tsamari a da matar nan ki mutu ba sai mutu ba wallahi akwai da muke magana da shi aboki na ne tare muke makaranta da shi yace mun wallahi a motar sai yake kwana a gasho a mota yake kwana yace mun nace me yasa baka da gida anan ne yace wallahi mallam mun yi hauka ba ni da wani komai a gasho wallahi haka yace mun yace to yanzu Allah ya maka wa'azi sai ka gyara kaga dai zaman can ya zama ya zama ƙarya ko tunda ka gudo yanzu ka da kauyen nan to da kana da gida fa anan ba ruwanka sai ka gyara to Allah ne sani ya siya ya gyara bai ba uba Allahu ala so duniya ka tafi in ka gyara kabarin ka mai kyau wallahi ba ka bakin cikin zuwa kabarin ka in ko baka gyara shi ba wani kake nadama da ihun ya rabu da kai a wannan gidan naka ka gina gida naira miliyan ɗari biyar kana kana morewa komai akwai a gidan abin 24 hours solar ba ta ɗaukewa to yanzu kuma ka mutu haka ba za a barka gidan ba ba za su bari a barka gidan ba dole a ɗauke ka da wuri-wuri za su nemo liman da ustazai yalla yalla yalla makabarta kawai sai makabarta a nan za ka kwana wallahi akwai wanda da zai mutu yanzu da muke maganan nan wallahi in san iyalan shi ne ba za a bar shi kwana a gidan ba dole a cikin daren ma kai shi makabarta ko a kai shi masu da aje sai gobe da tashi gidan da gina da kansa ba inda yake cewa la daraja lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha lallati kana qabla al-maut baniha fa in banaha bi khairin tsara maskano in ya gina gidansa na lahira mai kyau ya gyara extensive ɗinsu ya yi komai ma'ana ta yi aiki mai kyau to da ka je lahira kabarin kamar a cikin abin kabari bar zau sai Allah ya gyara maka shi idan tumi rawzatun minadul janna ni'ima da haske da daɗi a wasa a maka shi a buɗa shi inda manzo Allah iya ganin ka inda kace gani kabarin nan da za ta ta kuɗa sa mutum da kyar to in dai mutum kirki daga an binne shi sai Allah ya ce kasa ta buɗa iya ganinka ne faɗin kabarin ya saƙata ya wala zai ji daɗinsa a cikin kabari ba ya san ma shi daɗi bai san ma wani magana da yana cin wahala hankalinsa a kwanta a ci saboda aikin da ya yi a nan duniya ya ce wa in ba na haɗi khairin khaba maskanahu in koyi bai gina gidan ba bai yi aikin alheri ba duniya ya rika biyewa siyan sabuwar mota canja waya akai akai auren matan da ya ga dama wane ne da wane ne cin haram haramiya taimakon addini babu babu komai sai zo mutu to ya shiga bala'i zai shiga cikin kunci sai a ce kasar kabarin ma bayan kana ganin wannan ɗan iyaka kun da kace gani kamar yayi karan ku da kuma sai ƙara matsewa ya ƙara matsa mutum har har ƙaran mutum su yi haka su shiga cikin junan su amma kaga ƙarshen bala'i sama wa ya zaza masa shi yau kansa da kansa ta wani hina wani ce gabana yace gabanka yace gabanta yace gaban kowa da kowa zaka kowa sai ya kansa tattali ya yayi kasan kabari ne kasance Allah ba mu yi kullun alkhairi to shi yake cewa ko maratul ayyami wa sadaqa wa'ada Allah ko hatami ko wa fatahat wa fatahat makka wa kana bilal yatahar yatahar kashauq ilaiha yace kwanaki suna wucewa lokaci bayan lokaci Allah Ubangiji kuma tabbatar da alkawarin da yi wa manzansa da muminai aka ci garin Makka a yaƙi irin to garin musulmi ya ce wa kana Bilal sai da Nabi ya kasance a lokacin yana shauƙin san na ganshi a Makka saboda yanzu yana tare da manzon Allah yana kullum yana addu'ar cewa Allah ya ba su dama a je Makka a matsayin garin musulunci mana da'in da ya sha bakar wahala da azaba a ce yau an dawo a matsayin yanci da musulunci ga manzon Allah a gaban su su ji daɗi su ma a garin Makka haka yake tafata a ransa kuma Allah karɓa masa ya ce wa ha huwa yas'adu alal ka'aba to gashi a yau ya hau kan ka'aba ma sadidu quraishin yantadirunahu ko yandurunahu yace manyan qurayshawa manyan manyan daga suna ganin shi wa yarfa sautahu bil azan ya daga muryarsa da kiran sallah ko yana kiran sallah kowa yana bi kaga karshen daraja da abinda Allah zai masa kuma ya mishi kafin ya je samu kuma lahira sai da nabi kenan yake suna ganin shi wa hum yasma'unahu suna jin sa ina haka ne ko eh eh fa yasta'u ba'dhum ghayzan wa gadaban wasu daga cikin su sai bakin ciki da fushi da gaba da tsananin kiyayya ya kama su yau a ce bilalu bawan umayya bakar fata kuma yau shi na kan ka'aba wanda tun azamin jahiliya babban alfaharin bakure shi shine da Allah ya yi shi a zaune ga ɗakin ka'aba na fata an gane shi yasa suka fi kowane balarabe daraja da matsayi saboda su Allah ya sa suna zaune a gurin da ɗakin Allah yake na fata an gane da daga su shugabanni na a duk wani balaraban da yake rayuwa a duniya tun a wancan lokaci to kuma a ce yau wannan ɗakin ne alfarmar kuma a ce bakar fata ya hau kansa ma kuma yana faɗan kalmomin tauhidi to suka da bakin ciki suka da haushi suka da bakin ciki a kai masu ya ce wa hum ladina ya mata makanin al'iswa fi qulubihim masu faɗan irin waɗannan suna da musulunci bai riga ya shiga zuciyarsu ba su dai ga su nan manzala ya riga musu afuwa ko suna dai zaune ba maganar a musu komai sama musulunci ba su gama shiga musuluncin ba fa ya ƙulu ba'aduhum sai wasu fita daga cikin su laqad akrama Allahu bi fulana sai su kai wato hakika Allah ya karrama wani sai faɗi sunan baban shi shi da kansa kuna ganewa mutum sai ya faɗi sunan baban shi mahaifi da ya rasu kika Allah ya karrama wani baban sa wani da ya rasu yace ya'ani abahu baban sa da ce yace idu ko ubidan qabla an yasma hadal aswad yace tun kafin saboda an karɓi ransa kafin ya ji muryar wannan bakin fatar akan ka'awa saboda tsabar bakin ciki eh radio bakin ciki shi yasa wanda yake da da barbushin jahiliya a ransa shine ke rena mutum saboda wala Allah shi yarensa kaza ne yanzu ga mu a Najeriya ce kai ma baki ne ni ma baki ne samu a hakan man kaje gurin wanda yake da take cewa to ai shi yare kaza ne kai kuma yare kaza ne so shi a gurin sa yarensa ya fi naka daren ba sai yi wani abu ba wannan jin jahiliya ba wani bambanci yare ba komai bane kawai wanda ya bi Allah da gaskiya shine mutumin kirki ko ko a duniyar ma wanda yake taimakon al'umma yake gina mutane ai shine mutumin da aka fi so kai yaran kuɗin ko ba ka garin ku komai ba baka taimaki yan yaran naka ba sai ka kuma ga wani yaran da ba nakan ba kuma ya fi mutane alheri suna amfana da shi za ga ƙarshe sun fi ƙaunar sama a kanka ba haka bane to bare kuma sai a gurin Allah kuma shi kuma gurin Allah ba ma haka bane yace Allah ya ya karrama wani ba na baban shi saboda me an karɓi ransa kafin ya ji muryar wannan bakin mutumin ala zahar ka'aba gashi ya ka'aba na kullu irinsa wa yaqul akul lil haris sai wani ke cewa haris bin hisham ala tara hada al'abdu aina sa'ad ya ce yanzu kai ya haris ba ka ganin wannan bakin bawan ka jefa kabilan ce da bala'i wannan ya ta faɗan abin ne farko da can bayan kuma an ciye shi an biya su kuɗi sannan kuma aka yanta ka ga nan ba ɗaba ba wakil ai amma saboda tsabar bakin ciki da kuma ya ake cewa jahiliya ka dubu wannan bawan ina fata an gane ka ga na zai hau zai hau saman ka'awa yau ma'ana yana jin bakin ciki da haushi da matsayin da Bilal ya samu radiyallahu ta'ala anhu fa qala sai shi har yake ce masa da'ahu karabu da shi fa in yakun Allah yakrahu ko fa shagayiruhu in Allah baya san abin da zai yi to Allah zai sa ya canja abu ma'ana ya fado da shi ko ya kashe shi a sama a ga ma shi wannan harfin suka ce kamar alamu ne cewa akwai imanin sa ya fara karfi dan yace ka manta da shi in abin da yake yi din ne kama Ka'aba zai hausa manta in Allah bai so haka ba zai jeho da shi tunda muna muna da tarihi cewa ga Abraha ya taho ya yaki Ka'aba ko da jiwayensa da yazo bayan garin Makka ya tsaya ya kwashe raƙumin kakan manzon Allah ya rike su kakan manzon Allah ya same shi suka gaisa yace kai ne shugaban garin yace eh ni ne shugaba me ya faru yace na zo ne in rushe ɗakin Ka'aba ɗakin Allah wanda shine darajar ku da mutuncin sai ce to na ji wannan ba shi bane ni kuma kawo ni abin da kani ta kwace min raƙuma na abun makiya na kusan guda 200 ka bar raƙuma na ta kai ana maka maganar a rushe ɗakin Allah kai kana maganar ka ba ta to ai ɗakin akwai mai shi shi zai kare kayan shi ma'ana Allah zai kare kayan shi amma raƙuma ni nawa ne ka bar raƙuma na kawai ba shi kenan ba yace ikon Allah kai wannan mutum yace eh haka na faɗa ma saboda ya faɗa masa da ƙarfin imani ne ya san tun da ɗakin Allah ne Allah ba zai bari a walakanta ɗakinsa ba sai ka ƙura ƙuminsa ya tafiye sa ya sai ƙuda shawa kowa ya hau sama kar ma ku yi aran gama da ba za ku yi yakarsa ba ku bar shi shi da ɗakin ya zo da Allah da Allah Allah mai ɗaki ya kare ɗakin kuma sallah kare ɗakinsa ba an dan marasu ba ba musu abin da aka ta faɗa tarihi ba to sai ya ce idan shi ma wannan bilalu din abin da yake ne kama ka'aba zai hau saman ke tsaya kiran sallah in har Allah baya san abin tunda su laraba sun san cewa duk abin da Allah bai so ba na taɓa mutuncin ɗakin baya bari abin ya faru ko to ba zai bar shi ya hau ma'ana zai faɗo da shi ko zai mar kaza ko da mar kaza to amma yanzu ya gama hawa ma ya kiran sallah a kake nan bai nuna masa abin da yake yin Allah yana so za ka yi maka musulunta kawai shi kenan haka ya nuna masa to wannan shine abin da ya faru a fatahu makka daga farko zuwa ƙarshe gashi mun karanta sai abin da malam ya kawo yake cewa min ta yi fatahu makka daga cikin abin da aka samu na natija nasarori da abin da ya kamata a lura da su da ya faru a fatahu makka ya malam yake cewa ko ina ne kana fatahu makka min ta yi kasatun yace a wannan fatahu makka da aka yi akwai nata'is kasira ma'ana an samu nasarori da abubuwa da yawa amma min ha daga cikin su ذكر مكة تاتمي قد المسلمين garin makka na farko shine yau ya shiga karkashin garuruwan musulunci wani hindi babban nasara a ce garin makka ɗakin Allah inda ɗakin Allah yake raye yake yake kafe inda ake mai da shi cibiyar duniya ga baki ɗinta a yau an waye gari ya zama karkashin jagorancin manzon Allah ya zama garin musulmi gashi an yi kiran sallah ma a zahiri kowa ya ji kuma an kwashe gumaka gaba ɗaya an kare da su hagwanin ba karamar nasara ba ce kuma tun daga wasu lokacin har zuwa yau tana cikin izza da karamci har illa masha Allah ya ce zalat daulatul kufuri kuma a wannan rana asalin daular kafirci ta gushe ta bar maka daga cin baka ya ce wa hanatul fursa lil qabako lil qudai ala hubil ashirki fi hunain wa ta'if wa man samma ila al alam al ajma'in yace kuma daga nan ne aka samu wata fursa wata dama domin a gama da furfushin shirka da yake wasu garuruwa masu ƙarfin sojoji kamar Kunaini kamar Taifa da kuma sauran garuruwa wanda tun da yanzu an gama da Makka to dama su ne manyan jigo a cikin Larabawa to yanzu an gama da su kaga murkushe su Kunaini ta Taifa ba zai wahala ba kenan zaka daga nan ne aka samu cin nasara ma ta farko daga fitar da shirka daga garin Hunaini da Taifa daga nan kuma daga dukkan sasannin duniya ga baki daya inda yanzu an ci garin makka ya zama garin musulunci to daga nan kuma aka fara kokarin ya haɗa musulunci garuruwa ma bayan ƙasar laraba ga baki dayanta kuma aka samu ci nasara tun da ran manzon Allah aka fara kai musulunci waɗansu ƙasashe ma ba a ƙasar larabawa ba yace asbahal muslimuna wa azma yace an waye gari musulmi sun waye gari sun zama rindina mai ƙarfi a yankin larabawa gabaki daya hijratul arab ko yace wa bar fatahi makka amma hakan ya faru ne bayan an yi fatahu makka yace to daga samu wannan da ya tabbata haqqaqat amniyatul muslima bi dukul quraish fil islam sai burin manzon Allah ya tabbata na burin da yake na cewa qurayshawa sai ga musulunci sai Allah ya karba addu'a sa ya saka masa burinsa tunda ya zaje fatahu makka kaga manyan qurayshan da ada su ne manyan makiya musulunci kuma sai aka waya gari yanzu sun zama kuma manyan masoya musulunci manyan masoya manzon Allah manya manyan masu jihadi kaga fatan manzon Allah da burinsa ya tabbata game da abin da yake fata wa qurayshawa kuma ya same su yace ko ina ne wa barada quwwatun kubra fil jazira al arab ya ce daga nan kuma sai don to musulunci ya waye gari lindina mai ƙarfi a tsibirin larabawa babu wani abu da ya kai su ƙarfi babu wata tawaga ko wata gwamnati ta kai ta manzan Allah ƙarfi tun daga fatawa makka sai don to dukkan ƙasashen larabawa dole dole kawai sun sallama gaba ɗaya musulunci ne ke jagoranta su har wanda ba su ga musulunci ma suka yi da su ba manzan Allah jizya a tura musu kuma hakimi da yake kula da tsarin tafiyar da garuruwansu saboda me ba wanda ya isa daga nan kuma ya fuskanci tawagar mazala sai za su yaƙi shi babu ba a samu ba saboda ƙarfin musulmi ya kai ya kawo la ya safiu aniko haka ne ko yadma menene kadin lutufi wajaiha ba za a samu wani da zai iya tsayawa ya fuskanci tawagar musulmi ba ya ce zai yaƙe su saboda yanzu zama babbar su gwamnati babbar rundunar soja mai ƙarfin gaske mai tarin mabiya mai tarin makamai mai tarin jarumai da haka ba za a iya da su ba da ƙasar larabawa da haka dole ko je ka bi manzon Allah ko kuma ka yi saranda ka ce za ka na biyan jizya to shi ke sa launa a haka a ga wannan ba karamar daraja ba ce Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hiya mu'akhalatul litauhid arab ya ce daga wannan fatamar kuma ka samu asalin tauhidi ma'ana haɗe kan larabawa aka haɗa su gabaki ɗaya tatin rayatul islam ƙarƙashin jagorancin musulunci daga fatahu makka ne dukkan larabawa suka miƙa wuya kowa ya shiga musulunci shugaban su guda ɗaya da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu gaba ɗaya ƙasar laraba ta zama ƙasar musulunci kaga wannan ba karamar daraja bane thumma al-intilaq ila al-aqdar ko al-mujawira daga nan kuma ka fara kokarin kaiwa musulunci ga garuruwan makota saboda me yadda hukumatu azulmuwal wa tsubiya saboda a kawar da hukumomi na zalunci domin duk tsarin mulkin da ake kansa wadda ba tsarin musulunci ba zalunci ne a ci na fata an gane zalunci ne tsuntsa a ci duk tsarin mulkin da ba na musulunci ba kawai zalunci wasu sun zauna sun tsara sun rubuta sun yi komai a zartar da hukunci na ba ta an gane ta ma zalunci ta ce ga wani an kama shi jilan sai da kayan kwaya ne da maye da waye da sauransu zai kuji sa Najeriya a yi ta shari'a a yi ta shari'a ya ta ƙarshe an masa life in jail ya dawwama ya mutu a prison za ka suke cewa ba to kaga shi kuma yana ci gaba da rayuwa a wannan yanayi amma fa ya hallaka mutane ya kashe mutane da ransu kuma sun riga su mutu saboda ya raba su kwakwaran su ba su da hankali da an bi ta Allah da ya faɗa daga an kame su da kamaye sai a fille masa wuya kalas shikenan daga an yi mutum ɗaya za ka ga duk yankin an daina yi ko in babu wani bala'i a duniya da yake cinye al'umma dan mara su kamar maye da sai da kayan maye Allah ka kare mu da zuri'ar to haga mazala sai ki yaɗa musulunci a sauran hukumomi ga na gefen su saboda mai a kawar da hukunce hukuncen zalunci ko wal dubiyan da kuma duk ɗaya ne zalunci duk da zalunci dubiyan yin abin da ba tsarin Allah ba a ce ai wanda yayi abu kaza hukuncinsa kaza ne a dokar kasa amma shi kuma Allah ga abin da ya ce a masa to sai a bar na Allah ta dauko kuma tsarin mulkin da dan adam ya tsara kaga da karshe laifin baya rabuwa sai ma karo ya kace society na fata an gane Allah bangiji tsare imanin yace wa saminul hurriya kuma ka cigaba da musulunci saboda me a tabbatar da me hurriya albashariya yancin dan adam ya ba shi yanci ma'ana babu abin da ke ba ɗan adam ‘yanci ya ji walwala da nishaɗi kamar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko a cikin musulunci za ga da wanda yake bid'a da wanda yake sunna ai ‘yancin su ba iri ɗaya bane wanda yake bid'a an dabaibaye ga cewa in ya shiga cikin masifa ya kira wani ba Allah ba ko wai shi matsayinsa da ya kai ya kira Allah ba sai da kira sunan wani mutum daban ba Allah ba a bashi hoton wannan mutumin ya manna a ɗakinsa a ba shi wutan mutumin nan ya makala a bajo a rigarsa ya rataya a wuyansa ya makala a ko'inansa in zai shiga bala'i sai ya kira sunan wannan ba Allah kaga ayan mai da shi ba ya mai da shi ne bawa ba shi da yanci amma a sunar manzon Allah fa sai a faɗa masa sai ya cewa in ka shiga cikin musifa ga hanyar da manzon ta kabi ka kira Allah kai tsaye amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su wa lakum fil falu arad a ilahum ma Allah wake yaye bala'i da bakin ciki da kuncin rayuwa in banda Allah akwai babu ka shiga damuwa dauki azkar na manzon Allah ka rika maimaita su sai kafin minti goma Allah ya cire maka su sai ka ji kawo ya gari lokaci haka kawai ranka ya baci ba na yi ba to me manzon Allah ya ga maka samu sauki ta ce maka ce la ilaha illallah al-azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim kana fada so daya so biyu so biyar kafin kai guda 100 aka ji gaban Allah ya yi maka musiba take da bikin cikin ya tafi saboda ne dama zuciyar a hannun Allah take to ka dawo bin abin da manzon Allah fada game da Allah ka kira kuma Allah ya yaye maka amma in ba a sunna kake tafiya ba wallahi ba za ka samu nan faragar yanzu ga kasashen da suka sai ake ganin sun ci gaba a kere-kere da jin daɗi da waye sai mutum da mota dame shi ya rasa me zai yi daɗi ce wani zai sha kayan maye ko dan yayi bacci to zai bacci kuma sai farka kuma sai farka da wannan bakin cikin aran ba ga bane yanzu sai su kasashe har sun ma halatta in mutum ya ji ya gaji da rayuwa ya je asibiti ko ya yi rijista a ba shi poison a gaban likita ya sha ya mutu a gona yaran cikin wai ya gaji da rayuwa to me ka sa gaji da rayuwa kunci ne kuma ya sa maganin kuncin to shi kuncin sai ka da makarantar manzon Allah ya mai ka maimaita wannan addu'a yace ga wata addu'a duk wanda ya shiga cikin damuwa in yana maimaita ta Allah zai yaye masa ko kamar ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin hasbunallahu wa ni'mal wakil duk waɗannan ne kana maimaita su yayin da wani bakin ciki ya dame ka za ga Allah ya yaye maka ga kuma babban kundi na musulunci Qur'ani in ka shiga cikin bakin ciki da damuwa sai da Qur'ani ka bude ka fara karantawa zaka ji Allah ya yayi maka kaga mutum bashi da ko sisi a aljihunsa amma ya wuni na katin Qur'ani to ya cikin farin ciki da nishadi da murna kowa wanda yake da shi na kuɗi a duniya saboda me ya samu kwanciyar rai da kwanciyar hankali wannan ba a samun sa sai kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka suka ce wallahi yake cewa dan a sama dan adam ta'milul hurriya li khalqillahi a nema dan adam bayin Allah yanci na rayuwa duk wanda yake janka ba akan sunnar manzon Allah ba wallahi halaka ka zai zai baka wani wuridi ne na bakar wahala ya sai ka je ka zauna kai zaman dirshin ka karanta shi sau dubu ɗari hudu da arba'in da hudu da ɗari hudu da hudu. Haka suke ga mutane. Kuma ba na wani fa, kawai fa dodo ne fa, dan abu da ne ka ne, ka ji ka tsorata. Sai ka ji ka ce ka a karfa kalla wannan ai wani iya ba, su karka damu. Za mu ka biya akwai wanda mu saka su ma. Ma'ana ka tawo kuɗi kenan. Shi ne karatun. Ko? Wani zo cewa wani malami, shi wallahi ya shiga cikin damuwa ne ya rasa ya zai da Allah malam ne ya kamata ne ya ce ka yi kokari kana kwanciya da wuri karfe ukun da ne ka tashi karin ka yi sallah nafila ko da raka'a biyu ne ka karanta fatiha da duk abin da ya sauka da sauka qur'ani karanta ka roki Allah dukkan damuwarka in dai ka rubuta wannan lokacin to insha Allah kwana daya biyu Allah da yayi maka aga sunna shi da kai zai kai da kai sai ya tafi kuma gurin wani daban ya ce na je gurin wanda yan izalan fa na mara bayani na shiga cikin damuwa ka je sai mun yi wai in je ne sallah karfe kun dare to wannan malamai ne kawai can bai sani mana shi kuma wannan da yake dan fo na ne ta to dama ai wannan ai su ai ai dubbu ne to me ya iya ba su da asraru ba su da laƙani sai faɗa maka wani kalmar da zai gigita ka da take ko kai gabi ne wai asraru to addinin manzo Allah kulfizm ne akwai sirri a ciki babu sirri a sunar manzala komai abu da yake don su ake kowa ya sani annabinka ne shi ka fi ƙauna a duniya to a koya ma hanyarsa ba shi ba ne to da me za a ɓoye ma a ce sai wasu ne kawai suka sani kai baka sani ba kuma kana ƙaunar manzan Allah ko ba ko ba ƙaunar manzan Allah za ta baka wannan waɗansu asrari ne to ne za ka yi shi ne ka tashi in dare ya raba tsake daidai ake ce masa in dare ya raba tsake daidai to yana tsakiyar dare karka yadda ɗaya gota ɗaya ka gasa ahira bala'i ke da farko ke sai ka zo ka hanya mai magama hudu kamar janshin tsinan da bakin masallaci ba magama hudu ba ne to sai ka ɗaya a tsakiyar wannan ita baka zo tsakiyar hanya ka ta tsakiya karka yadda ba tsakiya ba kuma sai ka yi tsewar mashi kanka a ƙasa ƙafarka a sama ka karanta yasin kafa arba'in ya yi shuru mititai wannan shi ne aiki kama ka rama kalla ai ba zan iya ba ya ba za ka iya ba ba ka dawo maka ne sai a'a yanzu na zan tsayan sakai na ƙasa in karanta yasin kafa arba'in ai wannan ba ma sai ku ai sai ya dariya ko da tukar ka damu sai ka kawo kuɗi a bawan da ya su maka akwai shi ne karatun dama ya dan fara ne amma sai an maka wani walawala to haka wani shi ne bid'a shi ne bata shi ne kuma shi fa ƙarya yake malamin ba ƙarya yake ba yi za'i ba da ba malamin ba ne boka ne na to shi ne yan bid'a amma a ce ma malam na shiga damuwa to karka damu ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakili manzon Allah ya ce duk wanda yake tala zai masa damuwa ko ba ka bane kawai ka je ka rike kuma la zai maka haka ba ta da wani wahala hasbunallahu wa ni'mal wakil kai kai ba ji ba gani haka ka Allah ya maka dama dama haka su ɗan bid'a komai sai amma wani dodorudo a ce akwai wani sirrin Fatiha akwai wani sirrin kaza kuma duk ƙarya ne wallahi tallahi ƙarya ne kin amana ne wallahi kawai damfara ce idan ka yi zama da masu ƴan mamakale masu da magunan gargajiya in ka yi zama da masu karatu za ka gane kan ƙarya ne a zo a shirya masu iska da babu ita kuma a ce haka ne dan a baka tsoro su haka wannan shine damfara to shi mazalla ya zo ne don ya yanta ɗan adam bayan Allah daga su samu cikakken yanci ce tauhidi da sunna wala shi ke faɗan adam kwanciyar rai ka rinka jin ka kana cikin nutsuwa a ce man gari ya waye ka sallar asuba ka zauna ka yi azkar iri kaza idan ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma kalaka sau uku a wannan yinin har la'asar duk wani bala'i Allah zai yaye maka in duwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa sami alif sau uku kadai duk wani bala'i a wannan yinin Allah zai yaye maka yanzu dan Allah wannan kalmomi ina wahalar su a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma kalaka dan Allah wannan mai wahalar sa kuma sau nawa ka faɗa sau uku ba sau dubu ɗari uku ba shi manzon Allah ya annabin rahama ne baya ka mutane masifa da wahala sau uku ta ka faɗa in ka faɗe sau uku nan annabi ya ce Allah zai baka kariya tun daga sallar asabar nan har la'asar in ka faɗa bayan la'asar kuma Allah zai baka kariya daga la'asar din har gari ya waye to dan Allah mai wahalar su wani yazo ke cewa ya manzon Allah kuna mata cije ne ko ko ta harbe shi ko maciji yace na san wata kalma da ta faɗe ta da safe to da a wannan yinin ba za mata cije ka ba yace wace ce yace da ka ce a'udhu bi kalimati llahi tammat in shi maka daga sau uku da ba za ku haɗu ba da ita ba ka duba na manzon Allah ga sauki ga boren zaga kuma kariya ne yawa amma za ta maka wurdi kafa dubu ɗari hudu da hudu da goma sha hudu da guda hudu to ya za ka yi su a kariya ne wani daga gida ma ina fata an gane iya abin da mazala ke kuma mutane na azakiri kira ta maka ɗari in ba ka kuma sauran kawai an basu ne kar ma ka irga da nesa jifari kawai kai sai ba irge amma sai ka dubu kaza wannan ba na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to haka manzon Allah ya zo saboda ya yanta bayin Allah likai ya dakulu fi dinillahi dan su shiga addinin Allah wa ya abuduhu wahdahu sabuta wa Allah shi kadai min duni suwahu banda wani ba shi ba amma duk wanda yake hanyar bid'a zaka samu yana bautar Allah ne a zahiri amma kuma a zuciyarsa yana da tsanta alloli daban saboda ya shiga cikin damuwa da bakin ciki wa'anta yake fara tunowa zai sauri kira malamansa malam ga wani kaza fa ya faru kai da karka damu za mu yi addu'a cikin to zai kawo hadaya ne malam kaza ne fa zai faru kar kwantar da hankalinka za mu sa a yi wani aiki ko za a ce maka ai mun maka wani aiki ne inda fara malaman don sa ka sauka ba ne ai na maka sauka guda dubu ki to ya saka da muka yi da kai ko ni arne ne Qur'anin ne bai karantawa ba ko bai bane to wa saka haka ga wata amsa aka yaga shi wa ya ce ka yi ni ban saka ka ba ta ka sauka ba da za ka ce taimake ni dan Allah ina da ina da shi na baka amma za ta maka ai mun sa an maka kafi kafa miliyan daya kaza mutanen mu sai an wurin tsimma ba amma kafi kafa miliyan daya iza waka miliyan daya eh eh an maka yasin miliyan daya zamanin aikin babba ne eh dama mana ai za ta maka yi mai aikin sai an yi yanka masa kunna don na sa ka sayin saniya na wuce saniya ko rago ne zanau za ka sayi wannan ya karamin alhaki ne wannan local ne ai su wanda sa maka maganar ka kawo kudin sayan rago ko raƙumi ko saniya sannan kuma shi ka biya shi kuma ka biya almajiransa saboda kai allan ba naka bane haka ne mana sai fa musulmi ne fa mai ubangiji ya gama da cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashhadun wannan shine kawai sharadin ka amsa kiran Allah ma'ana ka yarda da musulunci da addinin manzon Allah irin na annabi za ka yi ba irin na kowa ba kai imani da Allah da manzansa da kayi addu'a Allah zai karbe ta kawai ko shakka magar kai in ga mutum ya addu'a musulmi ba a karba ba to haram nake ci amma in dai baka cin haram baka shirka da kayi addu'a Allah ya karba to shi tsarin Allah baya gaggawa wani lokaci abin da ka roƙa a take wasu Allah ya biya maka wani lokaci kuma sai a bari sai wani lokaci daga baya haka Allah ke abinsa amma in da ka roki Allah ga sharadi cikakke na ba ka cin haram ba ka shirka tabbas kawai Allah karba haka malamai suka faɗa mana ko mun yarda da wannan amma sai a zo a raba ka da Allah kai haka shine sharri bid'a ko yanzu kai baka isa ma kai addu'a ba addu'ar ma sai ka je gurin su ka biya su kai da haka kowanne mutum yana da malamin sana addu'a shi malamin ba koya maka addini zai ba zaka je ne malam aihuwa aka mu to shi zai kaza malam aure zai yi zan ma shi zai ma istikara ko wai zai wani za mu duba mu gani wai zai gani kariya yake wallahi ba abin da zai gani wallahi wallahi in nan fara ba abin da zai gani domin da kake faɗa mana labarin shine zai karanta halinka in ya tashi baka amsa sai baka amsar based on ilin abin da ka faɗa mar don ya kwantar ma da hankali kuma don ya ci kuɗinka sai ja maka na faɗa kana san yarinyar ne kaza kaza kaza waye wa dina tara bayanan to za fahimci cewa ka damu kana mugun san yarinyar to sai sai maka eh ya gama istikara auren zai yi amma akwai matsaloli saboda mun duba tana gidan burjin tara ne ka san shi tauraro na gidan burji tara idan ya haɗu tauraro ko tauraron ka yana gidan sha hudu ne sai kuma hisabi na ƙarya wallahi ya same sunanka sunanka isa sai rubuta isa mai sunanta sunanta wace ce delu sai rubuta delu da so zo haɗa maka da calculation na ƙarya fa abin da za ku bakin ciki da haushi ne mutum yana gashi dan boko ne ya yi digiri ya yi master wani ma phd wani ma har ya fita kasa hakuri ko ya karatun fa kuma ya ci jarabar a kasar turawan ya dawo amma wani balidi sha sha sha dan kawai mai da shiga bi wallahi alazim sai a rubuta masa to yanzu haka akwai matsala nan in a maka in ka haɗu wannan ita tauraruwarta shiririn tauraro ne kai kuma naka tauraron kaza ne to yanzu akwai za mu gyara in kana bukata in kuma ka bukata sai a bar abin haka kai wa kusan kai fa za ka zo za a ɗauko wannan ruwan mu'auna abin a ɗauko fefa fefa haka ba komai a jikinta zai ɗauka dangwalin ruwan abin sai ya rubutu da shi sai ta bushe sai ba ka ba kuma da shi ba gano rutun in ka zo gobe zai dora zai saka shi akan wuta sai kara yana karawa abin da ya rubuta jiyan zai zai bayyana da kuma ka tsorata eh wala ka cikin mutane saka tsorata kawai shikenan to ha gani wannan abun zai yiwu amma akwai matsala sai an bi domin a cikin iyayenta akwai wanda baya san ka haka ne ce ma to za ku aikin da za mu yi ka ji ba ba fa likita bane fa bari ta tada mutum zai fa wai aikin da za su yi za a juya hankalin wancan ya kaunace ka ka daina kula kowa eh tana san ka tana tare amma akwai wani saurayi da yake san ta saka ce wallahi akwai shi eh to shikenan to wannan sai an mar wani aiki shikenan ka zama wawa kawai saka suke ko a neman matsayi ko a neman kasuwanci ko a neman mat duk ya ji haukan da yake a madadin ka yadda Allah ne mai yi ka neme abun Allah kai tsaye ka iskara ta manzon Allah yana koya sabai da bakinsa mai albarka sabi ce mazala na koya mana addu'ar istikara kamar da ta koya mana katin Fatiha saboda muhimmancin ta duk abin da zaka yi wanda shi abin alherin sa ya buya tarin sa ma ya buya to ga addu'ar ka je kai kuma kai zaka kanka da kanka ba wani bane zai maka na fata an gane ka je kai nafila raka'a biyu a lokacin da halatta nafila ko yanzu ne bayan magariba din ka isha za ka yi nafila raka'a biyu kana gamawa sai ka zauna ka karanta addu'ar Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'afu wa as'aluka bi dhikri azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa addu'a ce mai tsintso ka gama kana gama ta shikin wasu suka ce malamai za ka yi mai addu'ar a take sau uku ko sau biyar ko sau bakwai amma ka gama wannan addu'ar ka gama yanzu kenan to ba za ka ƙara yin addu'ar kuma akan wannan kistin ba sannan kuma ba mafarki za ka kaga wani abu ba domin shi mafarki galibi ɗayan abu uku ne mafarki a tsarin musulunci na farko akwai hadisun nafs abin da kake yawan bibiya a zuciyarka in ka kwanta bacci za ka yi mafarkinsa na fata an gane saboda yawan yadda kake sa abin a ranka to wannan ba komai bane haga ko haga abin kaga kawai zamu kasa tunda ka damu da ita haka ga hinan kun yi aure kun yi wato ƙarya ne ba ku yi auren ba kuma ba za ku yi ƙarshen ta ranka ne kawai ya tafi akan abu eh da gaske ne to abin da suka ce na biyu kuma shine mafarkin da Allah ke sa yi mutum bishara da shi kai mafarki mai kyau a kanka ko ga waninka to wannan bishara ce Allah ya yi maka da kanka ko kuma ka gama wani ana yin haka wani sai maka na maka farki wallahi je kaza kaza ko da gaske yake haka ne to bushara ne mai kyau ne sai kuma na shedan wanda zai saka mafarki mummuna na wahala kaga an biyo ka a guje kuma ka kasa gudu kuma ban yana so ba na yi ba yawwa ko kuma kaga kawai ga an zo ya daki ba to ka gani duk ana yi to wannan shedan ne don ka farka cikin dare shi kuma wala sai ce mana kana farkawa sai ka kalli gefen ka na hagu take a uziya sau uku ka tofa da ka farka din ka kwanta ne a barin dama sai ka farka sai kai addu'a a nan ko to ka tashi daga gunda ka kwanta din nan ka za ku da gefe ka ƙara kwanciya babu da ya same ka kuma kar ka faɗa kowa a duniya ba komai bane shedan ne yake so wahal da kai kawai to suka ce istikarar musulunci ba abin da zaka gani domin suka ce shar'inta ma shine kafin ka fara yanke kudiri akan abin zaka yi istikarar ba sai bayan ka jima kana soyayya da yarinya wanda ka zo kuma ka yi istikara ba to wannan ba istikara bane ai da maka da kakka sakin kai ai lokaci ka dauki ma alida kana ganin yarinyar kai kana son ta to abu na farko shine ka je ka yi istikara in ka gama istikara to alamun istikarar ka zai karbu ko bai karbu ba ba barki za ka yi ba sai ka zo gidanku gurin iya mahaifanka ko yayinka ina so zan yi aure na ga wata yarinya da gidan malam zaidu na kaza na kaza na kaza ko ba gaba ne to sai ku ya kusa ganin za a iya neman aure a gidan shi ne a hankali ko to dan ba mahaifin ku ce ah malam wannan guri kaza a wannan mutumin kirki ne in dai irgi ce wannan baka da matsala to kaga alamu na farko cewa akwai dan green light to kuma sai a ce to za mu je gidan shi mu tambaya ko haka ba ta magana ba kana zuwa a je gidansa akwai dan mu malam amru ustazin nan ko ba yi bane yawa ga sallah ga hadisi amma kuma ga sana'a ne ko zarumi ne ba rago bane ba ci ma zaune bane an san ka an san ka shine ga yar kuwance ce na san ka in ba a mata miji ba ba bai ce ah wannan ustazin da nake ganin shi kullum masha Allah din nan mai sai da abu kana din nan shi ah wannan ai masha Allah ba a mata miji ba a ce mari yazo a ga garin layar kenan an fara samun layi ina ba ta an gane da ka ji kuma ka baka dama to dama kai ma hanson gaye ne ka iya mahana kana da top ba gabi bane kawai a kawai har ka je da wani katon asu a kikiri ka kana wasu ai ka san su yan mata sa san gaye su gani tip tip da shi ka ɗauki wanka yadda ya kamata wanka iya wanka ina ba ta an gane irin gayen samarin ku da aka zama cikakke kai iri ka tsokar hularka a nayin ko ba ka wani ka fesa kai shi yadda ya kamata ka iya mana kana zuwa ka fito kana fitowa da bakan kuta koyo ma ka tafi wani murmushi kaida ne dole kan murmushi in ya taho shi ma dole sai ya rasa rasa shi ma sai ya to ga an yi flashing kenan yawa ba akai kana zuwa ka wani har a ga sa wala ina mutuwa ka ce ka ko eh ahlan wa sahlan wa marhaba yawa daga saki bayani cikin kwarewa da kuma iya abu cikin sauƙi kana ɗan magana mai ɗan kyau ɗabi kuma ɗan yi barkwanci a ɗan yi dariya ko yawwa karka da lokaci ka ware karka da lokaci kawai ka ware sai ka bar ƙanshin ka a gidansu yawwa amma kai kai ba turare kana tafiya ga ta kan yi sunna ne yayi sai ka ji duk gidan an ce ga saurayin kinnin ya kawo mana ƙanshi wannan kan masha Allah da zuwansa kanin da tana ta fitowa da kannanta a an ci cewa ya kaza kaza to dama kai ma da kayan aikin ka a yi mana ta wannan wane ne kaza ne cika danka mace wannan wannan wa hasili ko yawa to haga alamu cewa iskaran ka idan kuma kana zuwa ka ce baban ai na ga yar gidan wane ne kaza kaza kaza ce wani wane nan gwa kaza ta wannan ka bar shi to dai ka gode wa Allah shi ma anan an karbi istikaraka amma zabi sai ka gode wa Allah to shine amfanin ka fara gaya wa manya kafin ka je gurin ta haka daga nan ya yanke hukunci kuma ka karba ko ba da sani kalas amma sai bayan kun gama hartsewa kun gama nikicewa kun gama toyewa kuma ka zo gida to yar gidan wa da wannan ba da hannuna ba saboda shi ya san danjar gidan na fata an gane kai ko baka sani ba to kuma zai bari da ransa da sanin sa dan shiga cikin halaka ba a gina asalin abu ba din ka fa yake ba fa a halaka ne wato ka shiga me yiwa uwarta an santa tana gara baba to dai da kuma dan sa aure yarta aka ba zai yarda na ba ku misali wani abokin mu da zai aure da yazo zai yarda ga baban sa cewa yana son yar gidan wani kaza baban sai ce yar gidan wance ce eh to in dai wannan ta ba halin mamarsa ya samu mata haka ba tinkin aji ko ina to haka me kyakkyawar shaida ake to da kuma ta banza ce fa wannan shine istikara irin na manzo Allah kuma wannan ba sai aure ba a komai ma zaka yi ta kuma shine sharadin ta ba abin da ake gani in kai ne dan wani kasuwanci zaka kafara har yanzu dai kana tunanin in so kaza ne ko kaza ne ta kaza karshe ranka ya fi san kaza sai ka je kai kafara sai kuma ga Allah buɗa maka ka tafi shikenan to haka ake tsakara amma a zo a mai da kai bawa a ce wai kai ba ka da alaƙa ka ka roƙi Allah matsalarka sai ka ji mutum saboda tsabar marayin tarbiyya a ba komai za mu gaya wa Allah kalmar ma fa malamai suka ce wannan fa kuskure ce fa ai Allah ya girma a gaya masa abu ai Allah ya girma a gaya masa abu ladabi da kace za mu roƙi Allah haka shi da dadi ko amma karka damu wannan ba komai za mu gaya wa Allah kamar kira ga Allah sai waye ana gaya wa mutum ne abu in an yi abin bai sani ba duk Allah haka ne dan ce Allah idan ka je ka gaya wa wani kaza kaza kaza saboda bai san zai na faɗa ba ina fata an gane tamai za mu gaya wa Allah ya mada kai kamar shi ne ke nuna isa da matsayi ma a gun Allah da shi zai roƙi Allah za ka yi sai da ma addu'ar sinkin ma ayyuka to na haga an mai da kai bawa amma addinin sunnar manzon Allah yana yan taka a nuna ma kai din kana da alaka da Allah ta kai tsaye hanyar ɗaya ce ka bi Allah ka bi manzon Allah da ka roƙi Allah zai amsa ma kuma karka ta haram karka ci haram inda kana cin haram in kai addu'a Allah ba zai karba ba na ba ta an gane to haka wannan shine an yanta musulunci kenan an yanta mutane kenan daga bautar Allah shi kadai tilabu da bautar wani ba Allah ba amma duk hanyar da ba ta manzon Allah ba wallahi ƙara mai da mutane ake bayi kaskantattu suka ga malami yana ta fama shekara da shekaru ya ce manyan gidaje ya ce abubuwa gashi gashi gashi da ya mutu ta ɗauko ɗan sai gaje shi ba na ɗauko babban almajirin sai gaje shi ba kuma ga almajiransa fa wanda sa'anninsa ne ma a karatu amma saboda abin neman kuɗi ne business ne mulki ne ba ba dan malam rafa da kuna ganewa kaga an mai da ku shirme kenan ko ku tagabar kuma yaron ma hidima kuma kun yi baban sa hidima to wannan ba sunnar manzon Allah bace a sunna karanta da mutane ta kuma su fahimta Allah da annabi su waye kaji cewa Allah naka ne manzon Allah naka ne shi kenan kalmar lafiya Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله